أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كم أعطى من النعيم وكم منح من الخير الأميم لك الحمد والنعماء والملك ربنا فلا شيء أعلى منك مجدا وأمجد والصلاة والسلام على من كان خلقه القرآن ووصيته القرآن ونظامه القرآن وميراثه القرآن سيد الورى محمد صلى الله عليه وسلم صلوا على البدر المنير فإنه نور تبدى بالجمام المظلم وعلى آله وصحبه ومن سلك منهجهم إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata da Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya kaddara saduwanmu a wannan waje mai albarka masu ansa a wannan rana ta litinin goma ga watan rabiul awwal shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha biyar ga watan Nuwamba shekara ta dubu biyu da ishirin da ɗaya insha Allah cikin ikon Allah da ya shi bayan mun kammala littafi na unwanin ikam yau zan mu dasa littafi sabo a wannan majalisi na alhalka al'ilmiya mai suna manzuma atta'iyya da abi ishaq al-ilberi rahmatullahi alaihi wannan littafi ne mai mahimmanci gaske wanda littafi ne wanda malumai sun ba shi kulawa amma suke sanya shi daga cikin mahfuza su ya zauna a cikin zuciyarsu don saboda abubuwa na fa'ida wanda littafin ya kumsa da farko dai shi annazin abul ishaq al-ilberi shine sunan shi Ibrahim bin Mas'ud bin Sa'ad Ibrahim bin Mas'ud bin Sa'ad alkunyar shi ce ake ce mai Abu Ishaq kuma lakabin shi ne a ce mai Al-Ilberi sha'ir ne min shu'ara al-asr al-andalus idan sha'ir ne ya rayu a asar al-andalusi kada shakaran min hayatihi fi garnata ya yi kusan rabin rayuwar shi a garin garnata wa nazama kasir min al-ash'ar fi zuhud wal hikma sannan ya nazama manzumat da dama akan zuhudu na gudun duniya kuma hallo yana da manzumat da dama akan hikimomi kanat wafatuhu wafat tabi'iyya ba'da sanati 459 lilhijira nan ya yi mutuwa mutuwa irin ta tabi'a a shekara ta 459 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda ya daidai ga alif wa saba'a wa sittin miladiya wanda ya daidai ga shekara ta dubu ɗaya da sittin da bakwai miladiya wannan kasidai wa hazin kasida aw manzuma allati baina aydina tahmilu al-kaseer min al-ma'ani tana dokan ma'anoni da dama aljalila masu girma wal hassu ala talab al-ilmi wal amal bihi sannan wa'annan abiyat ko wannan manzuma da abul ishaq ya tsara tana kwadaitar da mutum zuwa ga neman ilimi sannan da aiki da wannan ilimin da ya yi wa likitabati hadhihi alqasida qawlan malumai sun kashi biyu wajen sababin da ya sa malam ya rubuta wannan kasida fal qawl awwal sababi na farko suke cewa abin da ya sa malam ya rubuta wannan kasida قصد ابنه بمعنى كتب هذه القصيدة مخاطبا ابنه وهثاه إياه على طلب العلم والمعرفة suka ce ya rubuta wannan kasida ne yana mai wa'azi ga mai kira ga ɗan shi kuma hallo yana mai nasiha akan cewa ya nemi ilimi kuma ya aiki da shi kuma hallo ya riƙe ladubbuka na rayuwa sannan ya riƙe abubuwa wanda za su amfane shi sai dai waɗansu malaman suka ce a'a wannan abubakar inda yake yawan faɗa a cikin wannan ƙasidar ba ɗan shi bane ba daga cikin wanda suke cewa ba ɗan shi bane ba akwai babban malami a sheikh abdulrazak albadar hafizahullah ɗaya daga cikin manya-manyan limammai na masallacin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam Sheikh Abdulrazak Albadar hafizahullahu ta'ala yake cewa inna ma hiya li shakhsin ta'ala fihi a'a malam da ya rubuta wannan kasidar asalin rubuta ta wani ne ya mai zambo ya mai bija to shi kuma malam irin mutane ne masu haƙuri maimakon ya maida mai da zambon sai ya mai nasiha kuma hannu wannan nasiha shamilatul liman ya aki ba da kuma ta kunshi ma kai duk wanda zai zo ma bayan wannan mutumin wa fil manzu'a lam yudafi an nafsi a cikin manzumai shi malam bai mudafa a kan shi ba wa kataba hadhihi alwasiya ya rubuta wannan wasiya wa tajahala anhu ya yi kaman ya jahilci ma wancan abin da aka yi yace Sheikh Abdulrazak Albadar Hafizahullahu wa ra'ahu abin da yake nunawa akan cewa ba ɗan shi bane yama wannan kasidin akwai a ciki baiti na 87 da baiti na 88 har zuwa baiti na 89 inda malam yake cewa wala tunkir fa innal amra jiddun wa laysa kama hasibta wala zananta aba bakarin kashafta aqalla aibi wa aksaruhu wa mu'zamuhu satarta فقل ما شئت في من مخازي وضائفها فإنك قد صدقت ما لا يمكن سوى كاغا إرم وإن كلمومي uba ba ya ma ɗan shi wa'annan kalmomi ba sai dai ya ma ware shi wannan kalmomin nan wa mahma yakum min al-amr fa inna hadhihi al-qasida hiya qasida nafi'a idan qasida ce mai amfani wanda wa fiha ad-durus al-ilmiyya akwai darsa na ilimi a cikin wa'annan kasidai insha Allah yau zan muhara wannan manzumar bi aunihi subhanahu wa ta'ala yaqul abul ishaq al-ilbiri rahimahullahu ta'ala تكت فؤادك الأيام فتى وتنهك جسمك الساعات نحتا تدعوك المنون دعاء صدق ألا يا ساهي أنت أريد أنت أراك تحب الإرس ذات حدر أبت طلاق هل أكياس بت تنام الدهر ويهك في قطيط بها حتى إذا منت انتبهت فكم ذا أنت مهجوء وحتى متى لا ترأوي أنها وحتى أبا بكر دعوتك لو أجبت إلى ما فيه هزك لو أقلت إلى علم تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرت ويجلو ما بعينك من غشا من غشاها ويجلو ما بعينك من غشاها ويهديك الطريق إذا دللت يقول أبو الإسحاق الإلبيري رحمه الله تعالى تبت فؤادك الأيام فتى فؤادك الأيام فتى وتنهت جسمك الساعات نحتا وتنهت جسمك الساعات نحتا وتدعوك المنون دعاء صدق وتدعوك المنون دعاء صدق ألا يا صاحي أنت أريد أنت ألا يا صاحي أنت أريد أنت أراك تحب عرسا ذات حجر أراك تحب عرسا فكر أبت طلاقها الأكياس بتا أبت طلاقها الأكياس بتا كلام الدهر ويحك في قطيط سلام الدهر ويلعب في وطيط بها حتى إذا منت انتبهت فيها حتى إذا منك انتبهت فكم ذا أنت مهدوء وحتى فكمذا أنت مخلوق وحتى متى لا ترأوي أنها وحتى متى لا ترعوي عنها وحتى أبا بكر دعوتك لو أجبت أبا بكر دعوتك لو أجبت إلى ما فيه حزك لو أقلت إلى ما فيه حظك لو عقلت إلى علم تكون به إماما إلى علم تكون به إماما مطاعا إن نحيت وإن أمرت مطاعا إن نهيت وإن أمرت ويجلو ما بعينك من غشاها ويجلو ما بعينك من غشاها ويهديك الطريق إذا دللت ويهديك الطريق إذا ضللت زادكم الله من فضله وتوفيقه malam yake cewa a baiti na farko a wannan kasidai ta kuttu fu'adakal ayyamu fatta wa tanqitu jismaka sa'atu nahta ta kuttu fu'adaka zuciyarka zata yi rauni in an ce ta kuttu bi ma'ana tud'ifu zuciyarka zata yi rauni ta kuttu fu'adaka me zai sa zuciyar taka ta yi rauni tawalil ayyab yau da gobe kwana ɗaya kwana biyu kawai nan da nan a ce ya yi shekara da ya yi shekara biyu ya yi shekara uku shi kenan shekara talatin gane shekara arba'in shi kenan har cikin rami da shi ne ma ne yake cewa yau da gobe takan sa zuciyar mutum ta yi rauni wai ba ma jiki ba har zuciya wa tankitu jismaka sa'atu nahta ma'ana ana da yace tabuttu bi ma'ana tud'if wal aslu fil fat al kasr kariya wa qala tabuttu fu'adaka ma qala jismaka malam bai ce ba jismaka kenan anan bada rahimahullahu ta'ala hazihi al manzuma malam ya fara wannan littafin بتذكير أن مرور الأيام يترتب عليه ضعف الإنسان تهي كوانك تنا تاري دا متين يزمنتو ميروني duk ƙarfinka wa da'fu quwwatahu kuma ƙarfin ma yayi rauni ila an yasila ila almarhala allati ta'ati fihi maniyatahu har mutum ya kai wata marhala wani lokaci wanda wannan lokacin kawai jiran mutuwa ne yake ana zaman jira shi ne ma da yake bayani wa yugadiru hazi hayat har mutum ya bar wannan rayuwar fal insan shi in ka diba mutum an halicce shi ta rauni sannan bayan rauni sai ya koma ƙarfi sannan bayan ƙarfin hallo sai ya koma wani raunin hallo da hurhura kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya yi bayanin haka a cikin alkur'ani mai girma a cikin suratun rum inda Allah subhanahu wa ta'ala ya cewa Allahu allazi khalaqakum min da'afin summa ja'ala min ba'di da'afin quwwatan summa ja'ala min ba'di quwwatin da'afan wa shayba ya khaluqu ma yasha wa huwa al-alimul qadir Allah maɗaukakin sarki yake faɗa a cikin suratul nur suratul rum akwai yake cewa Allah shine wanda ya halicce ku daga rauni tun aka haihu jariri rauni gare bai iya zama barantana ya yi tahiya to kuma hikima ta Allah Allah sai ya fara bashi wannan ƙarfin ya fara zama ya fara iya tahiya kai har ya kai ɗan shekara goma sha takwas ɗan shekara ishirin zuwa arba'in ƙarfi kenan ya zo mai sannan bayan ƙarfin ya zo ne shine Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa summa ja'ala min ba'di da'afin quwwatan summa ja'ala min ba'di quwwatin da'afan wa shayba sannan bayan ƙarfin ya zo ne sannan sai kaga kuma hallo raunin ya sake zo ne irin wancan yanda ya zo yanda ya zo da rauni haka zai koma da rauni sai kaga ya natijar kaka sai ka ga da abin da yake turawa da ƙarfi yanzu a'a sai bai ya iya tura ba ko bai ya iya rikewa ba sai ya kira wani yaro wanda ya yi jika da shi sannan wannan yaro zai mai wannan aikin idan ka ga kwanukan nan da ya ta yi da ya ta gani a rayuwa malam ya ce kawai da'afu jismahu au da'afat jismahu kawai ta rau kwanukan sun rauna da kawai jikin shi ne kenan shine Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya halukum ma yasha Allah shine wanda yake halitta abin da ya ga dama wa huwa al-alimu Allah shine masani al-qadiru Allah shine mai kudura ga dukkan komai kenan fa bada'a sai malam ya fara nasiha akan cewa mutum ya kiyayewa kwanukan nan da suke hucewa kana shishi da su to wannan kwanukan wata hiya za su yi kuma hannu kwanukan ka ne suke idawa kuma hannu kamar ƙarfin jikinka ne ma yake idawa hatta bayyana annal umural ayya annal murural ayyam wal layali la tudiku faqat jasadaka bal hatta fil qalb malam yayi bayani akan cewa mururul ayyam tafiya kwanaki ba ma jiki kaɗai ba suke sa ya yi rauni har zuciya suke sa ta yi rauni wa ma yanbaddu fihi tuhlikuhu da abin da yake cikin zuciyar ma suna hallakawa fa qala taquttu bu'adaka al-ayyamu hatta kwanuka suna raunana ma zuciya ka raunanawa wa tanhitu jismaka sa'atu nahata sannan jikinka ma yana mintika suna raunana jikinka raunanawa sannan shi ne mana yake bayani a nan ya'ani ka annahu ya ƙulu laka al'ayyamu ta dukku fi jasadika dakkan wa anta ma tash'ur kaman kwanuka bugon ka ne suke yi raunana ka ne suke yi kai kuma baka sani ba kenan shine malam dandan mutum ya yi intibahi ga kwanuka ga ahammiyatul waqt da al'ayyam mutum ke ringa bari lokuta su ringa tahiya a banza ba tare da ya aikata komi ba don saboda wannan kwanukan tahiya za su yi shi kuma alwaktu kasai in lam taqta'ahu yaqta'u laraba suke cewa lokaci kamar takobi ne in baka yanka ba da shi to shi ya yanka ka kenan shine malam ya bayani a baiti na harko sai malam yake cewa wa tad'u kalmanunu du'a sidqin ala ya sahi anta uridu anta wa tad'u kalmanun adan fasara biyu adda kun wa tad'u kalmanun almanun ko almunun wa tad'u kalmanun mala'ikan mutuwa yana kiranka wa tad'u kalmanun mutuwa tana kiranka nan dai shi yasa ya zo da kira'a guda biyu a wani littafi munun a wani littafi manun wa tad'u kalmanun iza wa du'a asidikin mutuwa tana kiranka ko mala'ikan mutuwa yana kiranka kira na gaskiya ana saurara mana ba do hankalinka ya sahi ma'ana ya sahibi anan tarhim ne akai a lugar larabci asalin kalmar ya sahibi ya kai abokina kenan dai aka yi tarhim wa haza ya juz bil lugal arabiyya fil balaga kamar in fatima ne sai a ce ya fatim irin yadda imrul qais yake cewa a fatima mahlam ba'da haza tadalluli ko kuma yabna um irin yadda zo a cikin ta'bir na alqur'ani mai girma murahama asaluha yabna ummi amma sai aka ce yabna um sai aka tsaya dan shi ne ya ce ala ya sahi anta uridu anta shi mala'ikan mutuwa sai ya ce kai abokina kai ho kai kai ne nake so ba anan wa tad'u kalmanun malakul maut ko kuma ya'ani al maut tad'u kalmanun ay anna al maut yad'uka fi kulli sa'a wa fi kulli lahza sani cewa mutuwa tana kiranka a kowane minti kuma hallo a kowane sai malam yake cewa ala ya sahi anta uridu anta yani malakul maut ya ana uriduka ni ina son ka anta kai ma uridu gairuka ba wani ba nike so aka mala'ika mutuwa shi duk wanda aka ce ya ɗauka kawai shi yake ɗauka aikin shi kenan ma uridu gairuka fa ka annal mauti qarib minka kamar mutuwa tana kusa da gari kai ne ita kuma in mutuwa ta zo kusa da mutum babu wanda ya isa ya ture ta in mala'ikan mutuwa ya zo kusa da mutum to babu wanda ya isa ya ture shi ko za a kawo doktororin duniya ga baki ɗaya su zamna shine Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa a cikin ƙarshen suratul waqi'a falaula iza balagatil hulqum wa antum hina izin tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun falaula in kuntum ghayra madinin tarji'unaha in kuntum sadiqin nan Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa da za a kirawo kowa da kowa ya zauna nufiyocin na duniya ga baki ɗaya a ce a yi soben wannan mutumin ke mutu ya ce ina da mala'ika nan da ta ya amsa musamman mu mun yi kusa da su ne ya ce mun yi kusa da shi wannan wanda suke zamna a kusan shi fiye da su wanda suka zamna idan shi ne malam anan yake istidlali akan cewa ala ya sahi anta uridu anta kenan faka annal mautu qaribun minka wa munṭaliqun ilayka fayaqulu almautu ana uriduka mutuwa sai ta ce kai ne nake so ma uridu gairuka ba kowa ba nake so kenan malam anan duka nasiha ce ya fara da zuhudu na kin duniya na mutum ya san wa an zo bakunta ne lahira gida ko na bakunta dole a bar shi ko ana so ko ba a so fayaqulu kenan igtanim waqtak fa innal mauta muntaliqun ilayka lam yantaliqu ila ghayrika kenan ka ribanci lokacinka mutuwa fa zuwa take gare ka ba ga waninka ba za ta don saboda ita shi mala'ikan mutuwa umarni ne kawai ake bashi in aka bashi baiwa a sauya a ce bari wannan yaro ne ɗauki tsoho shi ne zuhair bin abi salma ya hoɗi ce a cikin garin shi ya kai ya mutu ya gaji da rayuwa ya huce shekara tamanin yace amma kai da aka yi wajen shekaru da dama kawai sai ga yara da ƙanana suke mutuwa shine yake cewa sai ya abiya yana tsoho yake cewa sa'imtu takalifal hayati wa man ya'ish samanina hawlan la abalaka yas'ami ra'aytu al-manaya hatta aswa'i man tusil tumitu wa man yu'ti kenan yana yin bayani akan cewa na gaji sa'imtu takalifal hayati wa man ya'ish amma wanda ya rayu shekara tamanin kai kuma ai dole ya gajiya ya ce samani da haulan la abala ka yas'ani ya ce ra'aitul mana ya hatta aswa'i man tusib na goka mutuwa kawai lalibe take tana dokan wanda ta ga dama batta dokan mula tijawa idan malam yana niyya akan cewa anan kenan mutuwa ba he na cije take doka ba ba he marasa lahiya take doka ba kowa ya shiga taitayin shi fakan min sahihin مات من غير إلة وكم من سقيم عاش حينا من الدهر يوسونوا mutum wanda lahiyar shi lau ya mutu ba tare da wata illa ba ba tare da wani ciwon kai ba ce yosunawa mai rashin lahiya ana rai a hannun Allah ana cewa wannan ko an ya kai gobe kuma hallo sai ya rayu ya meke kuma hallo kamar ma bai yi wannan rashin lahiyar ba kenan shine malam yake mana nasiha akan cewa in dai kai mai hankali ne to ya kamata ka san inda aka sa gaba she malam yake cewa araka tuhibbu tuhibbu irsan zata hijri abatta talaqa hal akiyasu batta naga kana son irs amarya ko a ce mata azzauja zata hijri amarya ce amma a lullube take kuma hallo tana da aibi ba a ganin wannan aibin dan dalilin wannan lullubar tata wai anan malam ya shabbaha duniya ne da amarya ko ya shabbaha duniya ga matar da kake so ka arma kuma tana da aibi ta ɓoye ma wannan aibin yanan duniya tana da wani aibi ta ɓoye aibin wannan shi ne ga cewa araka tuhibbu irsa za ta hidirin abatta talaqa hal akiyasu batta kai kuma baka sani ba al'akiyas bi ma'ana al'ukala masu hankali sun sake ta sun mata wawan saki kai kuma a lokacin nan ne kake so kamar inda za a ce kenan sakin wawa shi ne malam bahaushe yake cewa shi wawan ya aka yi saki wawa ma ya saki barandana kai kuma zaka arma yanan shi ne araka tuhibbu irsa za ta hidirin yani a duniya naga kana son duniya wadda kuma hallo wannan duniyar baka san ba tana da aibi a cikinta wahiya ma turidu ka asalin ana buga misali da mar'a ko za ta hidirin ita mar'a za ta hidirin tana da tarifi da dama akwai mar'a duk matar da take son wani ya arme ta ita kuma ta ɓoye mai wani abu ba ma son shi bane take yi don wani intere ne take so ya arme ta imma ta ga alamun fa zai riga ya ta gangarawa ta kwashe duke imma a'a sakin ta ne aka yi saki uku sai take so ta karya dal sannan ta koma gidan wancan mijin nata idan kaga irin wannan duka su ne ake ce ma za ta hidire kenan kai kana son wannan duniya wadda ma batta son ka ma turidu ka asalin ba son gaskiya ba ne take ma abatta talaka hal akiyasu batta abatta yani qata hal akiyas ma'ana su ko masu hankali sun yanke kauna da ita sun sake ta yankewa a'radu an hazihi al-hidr allati la yarawnaha li'aybin fiha sun kau da ido sun saki wannan matai wadda ba su ga ko inanta ba don wani aibi da gare ta kazalika a duniya mitil tilkal arus ce to kwatankwacin duniya kaman kwatankwacin wannan matar ce ya zo a hadisi alkayisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut mai hankali shine wanda zai ba da kanshi ba shi wanda zai san ba da wama aka zo duniya ba wanda zai ringa aiki don bayan mutuwa ba don kadin mutuwa ba shi ne ake ce ma alkayisu mutum mai hankali fal'ukala a'rabu an tilka almar'a wa an ta ta'akuzaha masu hankali sun bar wannan matai kenan duniya kai kuma zaka amshe ta idan shi ne kamar irin yadda ya zo a cikin magana na aliyu bin abi talib yarda Allah ta tabbata a gare shi inda yake cewa ah ya duniya laqad sallaktuki salasa Ali ibn Abi Talib yake cewa wayo duniya na miki saki uku ya zo a cikin littafi Abu Na'im ya kawo shi al-Asbahani cikin Hilyatul Awliya wa Tabaqatul Asfiya inda yake cewa ilayya tagarrarat ilayya tashawwaqat duka magana Ali ibn Abi Talib ne hayhata hayhat gurri gairi فقد بتك ثلاثة محل الشاهد هنا فقد بتك ثلاثة علي بن أبي طالب yake cewa na sake ki saki uku ita duniya na sake ki saki uku to sayyidina ali radiyallahu anhu ya sake ta saki uku kai kuma zaka arba kenan shine malam yake cewa abatta talaka hal akiyasu batta masu hankali ma sun yanke ta sun sake ta saki uku kai kuma zaka arba فهنا يقول لك كنا أنا ما لينا بيان أكن شوى أن الأقلاء ما سهمك لي طلقوا الدنيا سنسكي دنيا كما طلقوا تلك العروس المذمومة كما يند سكسكي ونما تود أكي زنبو بمعنى أنهم أعرضوا عن الدنيا sun kauda kansu daga duniya wa zahadu fiha kuma hallo sun yi tsoron abin da yake cikinta wa aqbalu ala dar al-akhirah sannan sun ba da hammin su zuwa ga lahira wannan kuma yana daga cikin magana na magabata duk lokacin da kame da duniya ba komi ba kasan duniya ba gidan zama bane ba to a lokacin nan ne ka zama mai hankali amma duk lokacin da kai ka rungumi duniya kake ga kama an zo wajen zama to kai kuma wannan ba mai hankali bane wawa ne shine ake nassaba wayansu abiyati zuwa ga imamu shafi'i rahimahullahu ta'ala yake cewa inna lillahi ibadun futana طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا إن لله عباد فطنا للي ألا ينا نبايو ما سكهي هنكلي طلقوا الدنيا سواني وندا سوني وندا سكا سكي دنيا وخافوا الفتنة suka ji tsoron fitina su ba su so fitina ta tashi to tun mai fatan fitina ta tashi to sai ka ga wannan hankalin nashi ba cikakke ba ne ba fitina ba a son ta tsallaku duniya sun saki duniya wa haful fitana sun ji tsoron fitina nazaru fiha sun yi lissahi ne sun yi diba a wannan duniyar falamma alimu sai suka gano ho cewa annaha laysat li hayyin watana kai wannan duniyar game da rayaye ba gari bane ba kenan ba a dawwama a cikinta shine ai wani albausari da gairuhu suke cewa ولو كانت الدنيا تدوم بحيها لكان رسول الله حيا وباقيا da a ce duniya ta dawwama za ta tsaya a yanda take to ai da fiyayyen halitta annabin rahama annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ai da yana nan a raye amma ina ta kuna wa ya kuna nasibiha aw wa ya kuna na'imiha bari dai kaucewa take tahiya take kuma hallo daɗin nata ma tahiya yake kenan shine malam yake cewa araka tuhibbul irsa za ta hidirin abatta talaqa hal akiyasu batta sai malam yake cewa tanamu dahara wai haka fi gatiqin biha hatta iza mintan tabatta tanamu dahar kana barci addahar mana anan yahussu nazim ila igtinamil awqat malam yana kwaɗaitar da mutum akan cin moriyar lokuta wa adami idahari shay'in minha da kuma hallo rishin ɓadda wani abu daga cikin wannan na lokacin wa annal gafil shi gafalalle kan na'im kamar mai barci ne fala ya alamu mata ya ka'unahu illa iza stai kaza bai san ba duk abin da yake yi kuma bai san ba duk abin da yayi sai in ya tashi yana daga cikin halala shuuriya kenan kenan ma na ayyuka cewa tanamu dahara almurad bin nawm ay al istimrar bil gafara kana ta gafara kana ta barci dukka kai rayuwar ka barci ce malam ba yana nufin wannan barci ba irin namu adi a malam yana nufin irin karab kana ga abubuwan da ya kamata ka yi sai ka ƙi kamar ka yi barci a kansu wai haka cikinka fi ga ɗiɗin kawai kana cikin dara kana cikin bargo heshin kori kake yi biha hatta izamintan da bahata to wai yaushe zakka kwalka sai in ka mutu ne zakka ba da hankalinka kenan annazim anan yana yin bayani akan cewa addahar bi ma'ana umurka almurad bi dahar huna umurka kai duka rayuwarka kawai a gafara ta ta'ida shine ai Allah subhanahu wa ta'ala yake kashedi a cikin suratul takasur akan mutane masu gafara mutane masu gengedi cikin duniya kusan ina aka sa gaba ba suke cewa alhakumut takasur حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم ما الله سبحانه وتعالى a wannan fada yake cewa alhakumu takasu albahari da yawan dukiya ya shagartar da ku da ibada mai amfaninku hatta zurtumul makabir har sai kun ziyarci kabarurruka har sai kun ji ku ana a meko ice nan a meko birgi nan kalla saufa ta'lamun ce a'a sannu za ku sani sun makalla saufa ta'lamun a'a da sannu za ku sani kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin ce da kun san ilimi ilimi na yaƙini ce latarawunnar jahim ai da kun ga wutar jahannama sun malatarawunna ha ainal yaƙin kuma hannu da kun ganta gani na yaƙini sun malatu sa'alun na yau ma'izin anin na'im kuma sannan sai an tambaye ku akan dukkan ni'imomi wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba ku su kuma hannu a duniya kuka yi ta gafala da su Allah ya baka numfashi ya baka ido wa'insu bai basu ba sun rasa Allah ya baka hannu wa'insu bai basu ba sun rasa Allah ya baka kawahuwa kana tahiya da su kana iya tsayuwa wa'insu bai basu ba kai kuma duka Allah ya ma wa'annan ni'imomin amma baka gode ba sai ka sanya wa'annan cikin ni'imomin naka cikin gafala sai malam ya ce to cin ɗinka ya ce to yaushe ne zaka bado hankalinka sai ka ji ka ka mutu a cikin rami shine malam ke cewa tanamu dahara kana barci a cikin rayuwarka duka kana cikin gafala wai haka cin ɗinka fi ga kawai he kai he shinkori kake he gafala ka ruha da kayan ruha biha hatta iza mintan tabahta sai in ka mutu ne zaka bado hankalinka kenan shine malam ya'ani annahu yaqul ihzir ka kiyaye wantabi ka lura wastaiqiz ka tashi daga kwalanka watlubul ilm ka nemi ilimin da zaka bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala da shi wa'amal bihi kuma hallo kai aiki da wannan ilimin wa aksar min al-ibada hallo ka yawaita daga cikin bauta qabla an tamut kahin ka mutu min al-hadis rasul sallallahu alaihi wa sallam igtanim hamsa qabla hamsa ka ribanci abubuwa biyar kafin biyar su zoma daga cikin wannan sai annabi mahallu shahid yace hayatuka qabla mamatika rayuwarka kafin mutuwanka he ma da yake cewa hatta iza mintan tabahta har sai in ka mutu ne zaka lura to lakin intibahu ka ba'da al-maut ma yanfa'uka sai dai lurar taka ta bayan mutuwa ba za ta amfane ka ba kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa a cikin alkur'ani mai girma a cikin suratul mu'minun inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa hatta iza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un لعلي أعمل صالحا فيما ترك كلا إنها كلمة هو قائلها عند الله سبحانه وتعالى هي متوى تازو مدينسو sai ya ce ya ubangiji na a ni duniya tana yiwa in yi wani aiki na kwarai akan abin da na bari kalla ya Allah subhanahu wa ta'ala ya ce bai yiwa innaha kalimatun huwa qailuha kawai wata kalma ce wanda kawai yana faɗa ne abin da bai yi wa yanan shine annadama ba'da al-maut la tanfa'u al-insan nadama bayan mutuwa batta amfanan mai ita yanan nadama da ake so ka yi ta kafin ka mutu ita ce wannan nadama mai amfani amma nadama bayan mutuwa batta amfanuwa ana akwai wani hadisi wanda la asala lahu hadisi ne da ifi bai inganta ba asalin ma bai da asali hadisin amma mutane suna ɗaukar shi hadisi inda ake cewa annasu niyam hatta iza matu in tabahu mutane barci suke sai in mutu in sun mutu ne za su farka wannan ba hadisi bane la asala lahu amma an ka ɗauki ma'anar tashi min haisul ma'ana al ma'ana wabi ma'ana a bayyane take wa'annan ayoyin sun bayyana da ma'ana amma nassaba maganar zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama bai faɗi ba kuskure ne kuma haɗo yana kai mutum zuwa ga wuta wa iyazu billah inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'aduhu minan nar nan shine malam yake cewa salamu dahara wai haka fi radiqin biha hatta iza min tantabata sai malam yake cewa a baiti na biyar فكم زرعت مهدوء مهدوء وحتى متى لا ترعوي عنها وحتى فكم زرعت مهدوء بمعنى مستمر سنوى كي زكى تجبا دمي دسن دنيا ينام فكم زرعت مهدوء بهذه الدنيا وتتلحق نفسك للشهوات رنك ينا تزوى زوى شهوات wa malazzat da abubuwa na daɗi masu idawa wato an ridu an talabin ilmi ka kauce kai ba ruwanka kawai da neman ilimi barantana ma ka iya ibadar daidai wa an kiyamin lai kai ba ruwanka da sallah ko da ta dare ce irin wannan in kana yin nafila ko kuma as-salawat ar-rawatib salloli irin na nafila da ake yi na wuni ko kuma alwitir ba ruwanka da wani wutiri ko ba ruwanka da shafa'i da wutiri ko ba ruwanka da salatu duha kawai kai kullum a gaba da kake to tilawatul qur'an babu wani tilawa alqur'ani a gare ka to ta yaya ne zaka falka annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin wani hadisi ingantacce yake cewa kwatankwacin mummuni wanda yake karanta alkur'ani mai girma yana tilawa kamar kwatankwacin lemu ne citronel ko kuma a citangelo irin wannan lemu mai daɗin gaske ga ƙamshi kuma hallo ga ɗanɗano kuma kwatankwacin mummunin wanda bai karanta alkur'ani annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa kamar kwatankwacin dabino ne babu ƙamshi amma akwai ɗanɗano sannan kwatankwacin munahukin da yake karanta alkur'ani shi munahuki ne amma yana karanta alkur'ani sai annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa kamar kwatankwacin ganyen anana ne mant akwai ƙamshi amma ɗanɗanon ɗaci sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kwatankwacin ka munahukin da shi baya karanta alkur'ani ya ce kamar guna ne ta jikai guna mai kamar gurji ce ba ɗanɗano kuma hallo babu kamshi hadisi ne ingantacce idan shi ne malam yake yin bayani akan cewa yaushe zaka tara kanka daga gafala ka zama irin wannan wanda annabi sallallahu alaihi wa sallama yake siffanta su akwai ɗanɗanon kuma hallo akwai kamshin idan shi ne malam yake cewa hada'at hazifi hazifi duniya bi ibalika alaiha duniya ta yaudare ka da santa da kake yi fakam za an ta mahdu'in wa hatta so nawa kake ta ci gaba akan wannan duniya har sai ka latar awi an ha kuma hallo ka gaza yin wani abu a cikinta ka gaza dawowa latar ja an gayyika wa tiba'i shahawatika yaushe ne zaka dawo daga san wannan duniyar da bin shahawar da kake yi wa hatta malam kamar ya ce ila mata yaushe ne to zaka dawo nan malam kamar ya ida baitin ne da alamat al-istifham sun makara fi ma ba sannan ne malam yake cewa a baiti na shidda aba bakarin da autuka law ajabta ila ma fihi hazzuka law aqalta mas'alar da muka yi bayani da farko a nan ne take daga nan ne ta fara wanda malamai kashi na farko suke cewa ɗan shi ne abubakar yake ma nasiha kuma malamai na biyu kashi na biyu wanda suka ce a'a wani ne ya mai zambo ya mai hija ya mai batawa ya bata shi kwarai sai ya yi nasiha kamila akan cewa yaushe za a ringa bata lokaci ana irin wayannan abubuwan ga abin da yake gabanmu wanda kuma wannan magana ta biyu wanda ita ce ta inganci kuma hannu ta hujjoji irin magana ta ashe abdurrazak albadar hafizahullah ɗaya daga cikin limamman masallacin madina wanda ya yi bayani akan haka kuma ya kawo baituna a ciki wanda suke nunawa akan cewa ba ɗan shi bane ba kawai ya yi ne da wani kuma hannu ga dukkan mutane a nan za ka ɗauki abu wani ne ya yi kuma hannu ba a san wane ne ba shi kuma malam yanzu an san wane ne ana karanta shekaru yau da dama yau shekara tun shekara ta ɗari hudu da hamsin da yanka ya rasu amma har yau ana karanta littattafan shi don shi yasa ake so duk abin da mutum zai yi abu da ihlasi da abu ihlasi yana dawwama in aka yi abu ba ihlasi shi wancan da ya ringa mai zambo ya ringa bata shi ya ringa cin mutuncin shi ba a san ba ma wane ne shi ba a san ba ma ɗan wani gari ne amma shi wannan nahsibuhu inda Allah rajulun azim muna kyautata mai zato a wajen Allah subhanahu wa ta'ala yana ta samun lada kuma hannu yana da sadakatu jariya tana gudana ayyau kuma hannu har ranar tashi alkiyama idan shi ne malamin yake cewa ababakarin da autu talau ajabda kuna ƙara abubakar ya kai abubakar ina kiran ka da ka amsa kirana ila ma fihi hassuka law aqalta zuwa ga abin da kake da rabo a gare shi da ka hankalta anan malam yana cewa ababakar da autuka law ajabta da autuka ana iya ɗaukan shi a ilmu na balaga al-ijaz bil hazaf na jumal ko hazaful kalma sai a ce ababakarin da autuka ila ilmin wani tazawudu minhu wani ta'alam bi hazar ilmi dinak ababakar ina kiranka zuwa ga ilimi kuma da ka yi guzurin ilimi don saboda wannan ilimin shine zai baka damar kyautata addininka zai sa rayuwarka ta yi kyawu lau ajabta da ka amsa wannan kiran nawa da ka ci moriyar wannan kiran nawa labus bayani ababakar da autuka lau ajabta ila ma fihi hazzuka hazzuka bi ma'ana nasibuka rabanka wa rufa'atuka ko kuma ɗaukakarka lau akalta bi ma'ana da ka hankalta da ka hankalta da mahimmancin ilimi da mahimmancin abin da nake kiranka da shi da ka zo da gaugawa zuwa ga neman wannan abin da nake so in baka shine kenan a nan mahallu shahid duk lokacin da aka ce abu zai amfani ka ne to kadda ka yi wasa wajen wannan rikon wannan abun duk lokacin da aka ce misali wannan aikin ka ne kana dan samun abun da yake ruha ma asiri Allah subhanahu wa ta'ala yake ruha ma asiri kadda ka rena wannan aikin naka in kana son ci gaba a wannan aikin naka ka rike shi da hannu biyu sai Allah subhanahu wa ta'ala ya baka wani abu wanda ya yi shi kuma hannu ya sanya ma albarka da alheri a cikin shi amma an kana aiki kana rena wannan aikin naka kuma wannan aikin shine yake ruha ma asiri to sai ka ga rayuwar taka kullum baya take shi alheri kullum gaugawa ake wajen kama shi dan shi yasa wasiya ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin hadisi ingantacce yake cewa ihras ala ma yanfa'uka wala ta'jaz kai kwaɗayin abin da zai amfane ka kadda ka kasa kai kazar kazar wala ta'jaz dan shi yasa annabi ya ba da jinjina ya ba da shahada da mumuni mai kazar kazar da wanda bayya kazar kazar yake cewa al-mu'minu qawiyyu khairun min al-mu'minu da'if wa fi kulli khairin ihras ala ma yanfa'uka wala ta'jaz dan shi yasa ko a cikin alkur'ani duk lokacin da muka ga wajen alheri to Allah kiran mu yake da mu je mu amsa kira istajibu lillahi walin rasuli iza da'akum lima yuhyikum sabiqu sari'u haka Allah subhanahu wa ta'ala yake tafada a cikin alkur'ani mai girma ai yake cewa wa fi zalika falyatanafasil mutanafisun kenan shine malam yake cewa ila ma fihi hazzuka law aqalta kenan anan menene yake kiran abubakar zuwa gare shi an yi al'idahu ba'd al-ibham al-idrab kenan sai malam yake cewa ila ilmin takunu bihi imama ka rike ilimi babban abu a rayuwa shine mutum ya fara rike ilimi duk abin da zaka kama in baka kama ilimi ba to abin akwai ragowa a cikin shi wanda ilimin wannan shamil ne na addini shine farko sannan wancan ilimin shi ma na kimiyya na shimiya na fiziya da sauransu duka wannan shi ma musulunci yana bukatar shi don shi yasa Allah yake cewa innama yakhshallah min ibadihi al-ulama ila ilmin ina kiran ka zuwa ga ilimi don shi yasa farkon aya da ta sabko akan alqur'ani mai girma cikin alqur'ani mai girma da ilimi ta fara iqra bismi rabbika allazi khalaq farkon ayoyi da suka sauka guda biyar da ilimi suka fara saboda duk wanda ya rike kan ilimi to duka komi zai zo mai baya kamar ka bude kile ne na mangaza da kuma an baka rike wannan ilimin ba kai har malamai na tauhidi suke cewa ilimi shine farko kafin ma bauta mu Allah subhanahu wa ta'ala irin su ashe Muhammad Abdu rahimahullah ta'ala yake fara a cikin littafin shi na usul salasa wanda ya ci cewa babul ilmi qabla al-qawli wal amali babun ilimi kafin wada da aiki ya kawo hujja na fa'alam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li zambika kai sani babu abun bautawa da gaskiya sai Allah kuma ka nemi gafar ubangijinka in baka iya naftari mutum bai da ilimi to ta yaya ne zai bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala idan shi ya sa ma mutum zai ringa gani yana sallah yana wasi-wasi don saboda wannan sallah bai nemi iliminta ba mutum yana sallah bai san menene ba kawai faɗi yake yana rabbana wa lakal hamdu bai san fasara ba kuma ya ƙi zuwa malamai su fasara ne mutum kullum yana sami Allahu liman hamida bai san miye yake faɗi ba mutum yana attahiyatu lillahi bai san menene yake faɗa ba da ka je makaranta da ka ringa zuwa masallaci wajen karatu da wa'annan abubuwan duka ka san fasara su ana karanta alkur'ani imani yana ƙara shigarka ana karanta alkur'ani ka san inda ake kira yan aljanna ka san inda ake kira yan wuta to dan shi yasa a komi na rayuwa da ilimi ake farawa shine malam sai ya fara ma Abubakar wasiya da ilimi yake cewa ila il ila ilmin zuwa ga ilimi takunu bihi imaman da wannan ilimin ne zaka zamanto shugaba zaka zamanto jagora muta'an a ringa ma biyayya in na haika in ka hana ka ce Allah ya hana kaza mutane su ma sai su yin wannan abu wa in amarta da in kai umarni ka ce Allah ya ce ayi kaza mutane kuma hallo sai su yi wannan abu wannan malam baitin ya fito daga cikin tafsir na qauluhu ta'ala fi suratul mujadala yarfa illahu allazina amanu minkum والذين أوتوا العلم درجات وجعلنا للمتقين إماما yana Allah subhanahu wa ta'ala yana ɗaukaka wanda suka yi imani daga cikinku kuma Allah subhanahu wa ta'ala yana ɗaukaka ma'abuta ilimi ya ba su daraja kenan ka annahu ya kulu laka fil ilmi rufa'atun a cikin ilimi akwai ɗaukaka wa makanatun kuma hallo akwai matsayi wa sharafun kuma hallo akwai ɗaukaka laka fid duniya wal akhirah a duniya kuma hallo da lahira kenan malan yana cewa ila ilmin takunu bihi imaman yutiquka an-nas bima tuftihum fi kitabillahi wa sunnati rasulih alayhi salatu wassalam mutane sai su ma biyayya akan abin da kake ba su fatawa na daga cikin littafin Allah da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in nahaita wa in amarta idza qulta lahum haza muharramun sami'u laka in ka ce musu wannan abun Allah ya haramta sai su ji li'annaka tukbiruhum bi mirasin nubuwa dan saboda kana ba su labari ne da gadon annabawa wa in kunta lahum haza wajibun in ka ce musu wannan abun wajibi ne sami'u laka sai su ji ka li'annaka tukbiruhum bima ata bihi alwahyi dan saboda kana ba su labari ne da abin da wahayi ya zo sai malam yake ce mai wa ya julu bi ma'ala wa yunazzif wa ya julu ma bi ainika min gishaha ilimin wannan shine zai tsabtata idanunka daga daudarsu wa ya hadika kuma ilimin nan shine zai shiryar da kai a tsarika ya shiryar da kai hanya madaidaiciya iza dalalta idan ka kauce hanya kenan ilimi shine mabudin sanin hanya ta kirki inda ilimi ana gane gaskiya in babu ilimi ba a gane gaskiya kenan yubayyiru laka tariqal haqq bima ta'rifu tariqal wa la ta'rifu wa la tu'raf tariqal haqq illa bil ilm ba a gane hanya ta gaskiya sai da ilimi wala tartafi ila manzilatil aliya illa bil ilm bakka daukaka zuwa ga matsayi na sama sai da ilimi don shi yasa umar bin hattab lokacin da ya fito ya bar ma bawa jagora na gari guda suke ce mai wa kabar ma gari ya sayi na umar yake cewa wane ne wane ne suke mamaki akan cewa bawa ne sai ya ce ku sani ba allah subhanahu wa ta'ala da wannan littafin alkur'ani mai girma yana ɗaukaka wa'insu kuma hannu yana ƙaskanta wa'insu idan babban abu in kana so Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗaukaka ka a duniya kuma hannu ya ɗaukaka ka a lahira dole sai ka ringa fama kana koyon ilimi na addini wanda in baka koyon wannan ilimin na addinin to kana daga cikin tafaku kuma kana daga cikin wanda an tsine ma wanda aka ce duniya tsinanna ce illa aliman aw muta'alliman sai mai malami ko kuma mai neman sani ko kuma mai ambatan Allah subhanahu wa ta'ala abinda muka yi daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu lada abinda muka yi kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu kyakkyawa a duniya ya bamu kyakkyawa a lahira Allah subhanahu wa ta'ala ya ma rayuwar mu albarka Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu daga mummunan kadara lahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha lahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afaqa wal-ghina ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين